بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا القاسم مصطفى محمد إن شاء الله دام داش daga آيات يقول سورة البقرة ومن الناس من يعجبك قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الدنيا حساب daga cikin mutane akwai wanda zancensa zai ba ka sha'awa ba zai magana daren daren gudun daɗi ya nuna shi lafiya da shi mutum ke magana ta baya an an yi magana ne dangane da mummune masu takwa aka nuna waɗanda za su koma ainihin ba tare da zunubi ba ainihin bayan sun kammala aikin hajjin su to bayan wannan magana dangane da mummuni masu karfa sai kuma aka kawo mu ishara ya zuwa ga kuma mutanen da suke da'awar imani da fatan baki za su yi magana maganin ya ba da sha'awa kamar da gaske shi ne ce daga cikin mutane a kowanda ainihin zancensa zai baka sha'awa zai baka mutum zai baka mamaki zai burge ka magana zai zai zai yes ko shirula alam mafi karfi kuma yana shaidar da allah akan abin da ke zuciyarsa wato yana shaidar da allah yana sa shaida ya zama ya allah ya zama shaida ke mun ya fassara shi da cewa yana rantsuwa da allah ko shirula ya ce bi an yi halifa laka bi annahu mu'minun mukhlisun musaddiqun qawluhu bi amali zai rantsa maka Allah wato sa Allah ya zama mai shaida hali Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa akwai kira'an waya shahadu Allah alama fi kalmi wato Allah na shaida abin da ke zuciyarsa wani wato Allah yana shaida cewa abin da yake da sabanin abin da yake zuciyarsa kamar goshin munafiko Allah yake cewa munafikai suka zo za su ce maka kai manzon Allah ne Allah kuma ya san kai manzon sa ne kuma ya san yana Allah kuma yana shaidar munafikai ƙarya suke wato kenan Allah yana shaida kan abin da ke zukatansu duk da a fatan baki sabanin haka ne to shi ma wannan ya kamata haka yushidullah ala mafi kalbi yana shirya da allah ga abin da ke zuciyarsa ko yana shaida wa allah ma'ana allah ya san abin da ke zuciyarsa saɓanin abin da yake faɗa ne duk bai baci alhali wa ko aladdur hisam shine mai tsananin husuma mai tsananin faɗa da gaskiya mai wani gaba da mummine wannan masu fasara akan da aka zo kusan irin wannan suka magana dangane da sanadiyar saukanta sai kuma masu fahimta su fahimce ta a matsayin ana ba su labari wannan an ba da bayan an ba da halin bayani halin mummune sai kuma aka nuna cewa akwai masu da'awar imani munafunci iri-iri ne bayanan nufin duk iri ɗaya ba ne ko hawa-hawa ne a koɗinsu nasu ya fi tsanani wani yana da munifak ba lalai ya zama rashin yarda da allah da manzansa yana iya zama raunin imani to kowa da nasa amma a wai- a shi wanda ya zo yadda yake bidan wani abu ba abin da- ba abin da ke cikin zuciyarsa zai nuna ba shi akwai abin da ransa ke so shi ya kawo ya kawo shi kuma shi zai nuna kamar shi ma abin da mummuni suke a kai shi ma shi a kai shi a kai wannan sifa ne na mai mana aiki ko da yake lokacin saukanta akan ce ta sauka dangane da wane kuma da yake waɗansu ayoyin sukan sauka dangane da waɗansu mutane ne kuma waɗansu ba su kan so a ce haka ɗin ne ba kuma sun san lalle ba zai yi ba a ce ba ta sauka dangane da wani ba sai su faɗi wani wanda yake ba za ka taɓa jin sunan shi ba banda a tafsiri a tarihi ba sunansa kamar an za ka san sun wani wasu sunansa ahanas bin shuraik to shi ke in ta harkar wane ne ahanas bin shuraik ko nadar bin harith intihar kalam na nazar bin haris yanzu musulmi wanda ya saba son wanda ya jefe ya fara saba jin ana eh, ana ana karatu dangane da islam in na in na ce Ah- ahnas bin shuraik ko ne zai mu wani gaba bai san ko aye ba ko kuzai sai tafsiri ya ce wai shi ne ana neman a wai a ce ai wannan ai suddi haka ya ce ko katala katada ko mukatin ko ikiram ya ce tana nufin wane to in ta halkala to lalle tana nufin wane ne amma wannan an san shi saboda masani da aka yi mishi ma ba zan faɗi sunansa sai a bar shi amma yana nan da sunansa to to bari mu ce musu ahnas bin shuraik tunda ba ku san ahnas bin shuraik ko nadar bin harith tunda ba ku san su kaga an shagaltar da su amma mutum ya duba tafsir tafsirin kumi zai nuna cewa ya ɗaya ga ya kira sunan ne ya ce kila ta saukarar gane da wane ne na biyu wani kuma ko kuma wane wani daban sunansa a cikin kumi a cikin ayashi ma daga imam sadiq ya ce wane da wane to amma fai bukasha ne yana ce yana yana cewa wannan ta tashtamilu tashmilu amatul munafiqin wa inna dhalat khafa wannan ta ta tara dukkanin munafiqai ko da yake ta sauka a keɓe- a keɓance tana magana dangane da wani munafiki ne ko wasu munafiqai to amma tana magana ne dangane da munafukai kasa in ba inda tana baka labarin wani da sai ta ce fulano yi uji maka ƙaunu ko ko a da kisa ko amma tun da tana magana dangane da masu sifa irin wannan ne to sai sai sai ta zama shamila shi ke ma'anar alaɗa ta sa mai tsananin kusuri shi wannan mutumin wanda aka sifa da sifan shi aka ce وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل إذا تولى akan ce in ya juya ya juya baya tawalla yana iya ɗaukar kan amma ne yana nuna cewa tawalla tawa ya ce tawalla sulba wannan kuma ya ce da ƙarina ɗin harsuwa nasar wato idan aka ce idan ta wallan in yi ba da baya sa'afin arda fasada sai ya ɗora barna a ƙasa sa'afin arda ƙasa yana barna to amma ta walla na daga a nan wilaya ya fi kama wilaya shine shugabanci idan ta walla in yi shugabanci in ya zama khalifa to kaga shi ya sama wannan magana yake da yake da wayan faɗa idan da ya zama gwamna ko ya zama khalifa ya zama sarkin musulmin duk duniyan nan to me zai yi shi wannan mutum sa'afin arda biyu su da zai aiki ne a ƙasa na ɓarna cikinta ba ma'ana nan ya cewa zai aiki da tsararsa zai bi son rai ne yake kawar ɓarna a ƙasa wai hulikar harfa wa nasa ya halaka shuka da tsatso nasar shi ne da abin da ke hayayyafa nasar ke tanasar shi ne hayayyafa abin da ke haihuwa abin tsiro ba a ce mashi yana haihuwa ana cewa yana tsirowa ne har shi ne tsiro gonaki kenan zai lalata shuke-shuke kenan da kuma zai kuma kawar da hayayyafa na na abubuwan da suke hayayyafa bakam da yamma fasara yakan je nan da nan ga dabbobi ne to amma har mutane ma suna suna hayayyafa in an ce mutum ya halaka nasar zai halaka kenan ta hanyar ya kashe 'ya'ya da iyaye sai zama ba za su yaɗu ba kenan wannan zai shiga fasadi kenan da ainihin halaka rayuka da dukiyoyi dukiyoyi da rayuka to lalle ta walla kamar yadda ce wannan karina din halaka harsu wa nasar ya nuna ta walla ba ya juya baya ba ke ya juya baya daga ina ta walla yana da yana yana yin shugabanci yin shugabanci zai karna ne ya halaka dukiyoyi ya halaka dabbobi da ma mutane tunda mutane ma suna shiga cikin nasa wallahu la yuhibbul fasad Allah kuma ya san ba ba ya san masu barnata mabarnata fasadi ko da daga shugabanni ne ko da ga daga wane ne kai ko da daga talakawa ne Allah ba ya san ballan tana fasadin shugabanni ya fi muni saboda suna su fasadin fasadin fa mai yiwa wani mufsid ya tsaya a kan kansa kawai amma na shugaba zai zai fasadi a kan mutane ne da yawa zai ta'adda ne a kan environment bi'a shuke-shuke da tsire-tsire yanyanke itatuwa ya lalata gonaki ya tarwatsa dabbobi ya kashe shanu ya sace awaki ya kuma kashe mutane to kaga irin barnan wanda ya shugaba ba fakalin barna zai sannan kuma ya kashe yara da tsofaffi da mata masu ci duk duk zai wannan fasari ila ta walla in wannan mufsid din ran da ya sami shugabanci abin da zai yi to ta walla nan ya fasa shi idan muna wannan mai tafsirin ya ce tawalla da karina in harsuwa nasar tunda an ce zai fasadi da halaka dabbobi da tsire-tsire ya nuna zai shugabanci saboda kalma a duga takan zama tana da ma'anoni daban-daban to ainihin akan ce takan ɗauki ma'ananta wanda aka saba wani lokaci kalma tana zama tana da ma'ana iri biyu a lokaci ba wani lokaci kuma takan ɗauki ma'ana na majazi ba na hakikanin ma'ananta idan aka yi amfani da kalma abinda zai zo a kwakwalwarmu shine ma'ananta na lokaci sai inda karina in karina ta sarrafar da ma'anar ya zuwa majazi to sai mu koma majazi za ka kuma in tana da ma'ana biyu duk cikansu na luga idan aka yi amfani da ita in wannan ya zo tunaninka in ka gaba shi ake nufi ba sai ka gane yana da wancan an fahimta luga tana da ma'anoni daban-daban to amma idan daga cikin siyakin maganar za ka ga wacce ake nufi wacce kalmar ake nufi na wacce ma'anar ake nufi kamar nan ya ce karina din har fasadi lalata harsu wannan sar ya nuna shugabanci daga wulaya ba da ta wannan yana nufin yana iya zama ya shugabanci na wilaya wilaya shi ne shugabanci wali wali wali haka ake kiran ma majibincin al'amari wali al'amari ko wali ko wali hakim ke da hakim da wali duk daya to ta walla ya jibinci shugabancin hukuma ke to ta walla da shi da hakama duk daya amma kuma akwai kalman walaya na ma'anan adbara ya juya ba inan ya wanda ya fassara shi haka da wannan ya mai tafsirin ya fassara shi da wilaya ne wannan kuma mai tafsirin shi kuma sai fassara shi da duka biyu ce an ci adbara wan sarafa an ka gani ainihin ya in ya tashi ya barka zai juya ke fara shi wannan mutum zai magana taran taran taran don haka ne masu fassara sai suka mai da tafsirin nasu ya zama ma'anan shi kalilan ne suka ce wani mutum ne wai shi na darbe na haris wai ya zo wajen annabi ya magana ya ce shi ya imani da ya tashi sai je ya yanyanke wayansu da biyu ya kashe wayansu shanu in ta halkala shi ne allah yake saukar da ayyake magana da gani da shi wannan zai kaga cewa to shi ke da ce a wuce sai zama alkur'anin kaga dai an dai ji labari wanda kuma amfanin labarin ƙalilai ne to shi ke nan amma wannan kuma sai ce ila malakal amra wa sara waliya wannan ana magana dangane da wani mutum ko in su nau'in mutane wanda suka zo suka manne da jikin annabi amma fatan su nan gaba su zama gwamnoni in suka zama gwamnoni to akwai abin da za su amma yanzu yaya za su yi magana fes magana imani fes aka ji magana mai daɗi kan ci aiwa wallahi habba ba su ba su in bacci saboda sa annabi in ba su bai shi ba gabar da gaske amma idan da aka je yaƙi su ne na ɗaya wajen dannawa abuja kuma suna nan suna cewa daga baya da baya na ka tsaya in na ji kaya kai in noki suna na ana na ana nan har sai sun kai ga sulɗa tun da shi ne muradinsu wannan sai ka gare wannan abin alkur'ani allah ta'ala ya magana a kai ne saukar da aiko jibril da ayo saukar manzon ba wani mutum ya zo ya magana kalmar ya je yanka yanke dubi ne ya gudu sai a saukar da aya da ne to shi kenan sa'afil ardali da fiha yace ya ni bil kubri al mukhalif al ma al wa zulmin mabayini ma wa alaƙewa kaga zai in yi juya da ko in ya biya mulki yanzu zai aiki ne da saɓanin abin da ya bayyana na imani kuma ya zalunci wanda ya saba ma abin da ya yi alƙawari wai hulkar harfa harsar wa nasar shine ya ce azar'a da an yi hulkahu au yufsidahu والنسل الذرية بأن يقتل الحيوان فيقتل نسل يكشف الدبوبية زي ما باص باص يسقط باص حيوان to a cikin akwai fasahohi daban-daban na halaka harsawar nasar din daga ciki akwai a cikin majma da kuma ummi daga imam sadiq ya ce alharfa fi hadar mawadi addini wa nasala annas nas harf shi ce shi ne addini don harf yana zuwa da ma'ana daban-daban duk abin da ake girba shi ake ce ma'ar domin harf ma bil hasil ma asalin shi girbi girbi ne harf wa man yurid harfar harfar dunya nu'ti mina wa man yurid harfar akhirati nu'ti mina ko to me ma'ana harf anan girbi ma'ana da ma'ana girbi abin natija intaj abin da yazo sakamakon wannan in kai an ce kai girbi ba da laifi ilan an ayazan ayazan yana iwa an aro daga yadda girbin wanda manoma an sun gama in an abu ya nuna su girbi to amma aka ce ai wannan tijara ɗinsa ya yi girbi mai yawa kaga ya ci riba mai yawa ko ko ai shi ne ya girbi mai yawa kan wannan al'amari shi ya amfana da shi to kaga harf sai ce ma'anansa addini yake addini ke nasar kuma yana nufin mutane zai shiga barna a addini da kuma al'umma da mutane ya masu barna kuma addini ya lalata cancan sunna ke to shi ne halaka harsa wa nasa to a cikin kafi kuma da kuma tafsirin a yashi daga amirul mu'minin ya ce yurkul harsa wa nasara ya zulmuhu wa ya su usiratu bi zulmihi ka bi zulmihi wa su usirati ya ce ainihin ta yadda zai halaka harsa wa nasar nan da zaluncin da zai yi ne da kuma mummunan aikin da zai yi mummunan gudanar da mulkin da zai shi ne zai sanadiyar halakan harsa wa nasar ko da harsa wa nasar ma mai yake wato yadda yake gudanar da mulki ba yadda ya dace ba sai zama sanadiyar salwantan harsa wa nasar harsuwar nasar ne yana nufin hakikatan ne shuka ne da dabbobi masu hayayyafa ko ko yana nufin tsire-tsire ne da mutane da dabbobi ko kuma yana nufin addini ne da mutane duk da mummunan hukuncinsa zai zama halakar addini da kuma halakar al'umma to wannan faizu kashani wannan faizu kashani a tafsirin sai ke cewa min ku an yamna al an yamna Allah bi shu'mi zulmihi al matar wa yuhlikal harth wal nasl to daga cikin ma wannan abin da sanin mummunan mulki sai ce yana daga cikin shu'umcin zaluncinsa sai ya zama da sanadiyan da ya sa Allah ya hana ruwan sama sai ya zama sanadiyan halakan tsire-tsire da dabbobi ila gai da zalika min na ta ijin zulmi da sauran sauransu abubuwan da zalunci ke haifarwa wato wannan mutumin in yi mulki mai zai yi adalci ko zalunci zalunci zalunci na mai zai sababa mutane su ji daɗi arziki yarwata mutane su takura su sha wahala a yi ta mace-mace ko da fi'ilin ba yana ya ɗauko mutane ne yanyan kewayensu kuma ko da fi'ilan ba yana tsara gona ne ba ya je ya tsara shuka a amma zalincin shi zai zama da sanadiyan rashin samun yarwan arziki zai kuma samun sanadiyan alakan mutane to da sauransu da sauransu duk abin da zalunci ke haddasawa in abin shi wannan mutumin wanda a zamanin annabi yake feren-feren da baki kamar muminin gaske to in garin da ya mulki to barna zai barnan kuma zai sababa abubuwa da barna kuma allah baya son fasadi wato baya yarda da fasadi nan ya ce la yurdihi wa la yatruku quwwata alai ba allah baya yarda da fasadi kuma ba zai kyale ba zai kowa cikin majmu'ul bayan ne ya ce an rawaito yau mun ka faɗi wanda a harsuwar nasar yana nufin addini ne da kuma mutane to kuma idan mutum ya duba tarihi zai ga cewa ko'inda suka yi mulki suka yi ɓarna wanda ya sanadiyar halakar harsuwar nasar ko a lura amma a zamanin annabi lafiya lau su mutanen kirki amma sun kasance tare da annabin ne da wata manufa kuma lafiya lau kawai a baki fatan baki fes amma irin su kana iya gane su in an je jihadi lallai su ba waraza ragage su ne farkon wanda ke danna a guje saboda ƙaunansu shine wata rana su yi da kuma suka yi mulkin ƙasa da suke kama a aya na na asuratul muhammad za su na zuwa amurka a da a fasaitun in tawallaitun an tuksidu fil ardi wa tuqattu wa amara kuma duk masu fasara nan ba su ce tawallaitun kun juya baya ba sun ce sun kun yi mulki kuma wasu masu fasara sai suka kira suna suka ce wannan yana nufin mulkin wane kuma wannan abin ya zo bayan annabi kuma wasu ba su musanta musu a misali suna cewa mulkin yazidu mulkin yazidu ta wallatar arbi an tursu dukkan arbi wata kafa a hamakon da kuma akwai wani sarkin musulmi shi ma da ya kama imam kazim alaihi salam ya tsare to sai mafarki da amirul mu'minin shi sarkin musulmi ne ya ya ce a fasai to in ta walle to an tusu dukkan an wata kafa a amaka to da ya farka sai ce a sake shi ya ce a sake shi don ganin cewa abin ya fahimci abin da ayyar da ke zuwa da yanzu kan shugabanci ku yi barna a ƙasa ku yanke zumunci wancan ayan in ta wallaito an tutsu dukkan arda wata kamfanin a hamako duk masu fasara sun ce ta wallaito kun yi shugabanci a fasai kun ta wallaito an tutsu dukkan arda wata kamfanin a hamako suka ce ku yi fasadi a ƙasa ku kuma yanke zumunci amma suka fassara da mulki waɗansu da suka zo wanda suka yi kaza ka to amma nan ba an ka lura ayan ta gaba da wa idza tawalla sa'a fil ardi li yufsida fiha wa yulqa al-akhirah wallahu la yuhibbu al-fasad to wannan kenan shi amma a nan yi uji buka kaulu fil hayati duniya nan za ka yarda kan tarin tarin da bakin zai magana tsaf da sunan addini amma in yi shugabanci abin da zai ke to a dunkule tarihi ake ba mu ba ana ba mu bayani cewa ko su gungun mutane waɗanda suka a maganan su sukan yi lafiya lau da nuna ikhlasinsu da shauƙinsu da annabi da yardansu da addini da sauransu amma son mulki ne ke zuciyarsu in kuma suka yi mulkin fasadi za su to tambaya sun yi mulkin ko su yi ba kuma sun yi fasadin kamar da aka ko ba su fasadin ba fasada aka arzuwa masarwar su karanta tarihin musulunci ko to sai kuma yabon wasu mutanen ko wasu ko wani mutum can an ce wani mutum ne ko wasu mutane ko a saniliyan saukanta ta sauka daga ne da wani ne ko wani ko wani da wani sai kuma aka faɗi wani ko ɗansu da waminan nasi man ya shiri nafsa hukka za a marbatullah wallahu ra'ufun bil ibad daga cikin mutane kuma akwai wanda yake sayar da ransa dun bi dan yardan Allah kuma Allah mai tausayi ne ga bayansa wato kaga kaga nau'o'in mutane biyu kaga wancan da baki felan felan mun yi tsallaki to shi kenan wai da kila haka ne mu gama maganar wancan mutumin da haka ne ba mu gama wancan maganan wancan mutum ba za mu shiga wani wai za ki ila lahu taqilla akhadatu izzatu bil ism in wannan wannan mutum mai wancan na farko ke wanda alladhi yujibu qawlu bil hayati dunya aka ce masa ka ji tsoron Allah sai izza ta ɗebe shi da laifi wato izzan ba shi bai cancanci izzan ba wato zunubi ne laifi ne da yake na nuna izza ne a hazartu izzatu bil izz sai ainihin girman kai ke nan ya ce ta'azama sai ya nuna ɗaukaka wa asarra ala zulmi wal fasadi ci gaba da zaluncin da fasadi haka nan dukkan mabarnaci ya kan mashi wahala ya karfi gaskiya wato a lokacin da yake zaluncin nan da za a yi mashi wa'azi a ce ka ji tsoron Allah wannan abin da kake tsayi ya ga cewa aiki kamar kamar shi kamar shi za a ce masa ya ji tsoron Allah kamar shi wani yana ta ne karanta ka ji wani ya ce abin layi to kawufin akwai da ya ce haka abin layi to kawufin ta karanta tarihin musulunci za ka gawa ce da Allah kake tsorta to kila ya kamata a bashi tsoro da wani abu ne tunda bai ga ya kamata a bashi tsoro abin layi to kawufin da Allah nake ji ba ka san idan misali ka zo kana ma babba wasa ka ce mishi miyawa zai da ya dubi labarin tsoro da kyau ma saboda ainihin shi ya wuce nan yaro ne za a ba shi tsoro da miyawa amma yanzu ko kuma yanzu a ce za a baka tsoro da da janar ko da bindiga duk aka ce umi ce sun ce da bindiga ya za ka wa musu bindigan fankan bai ko kuma da ko ko da mulki za ka za ka maka amma in ka isa ka ce hadan gani da Allah ka ce da Allah wai tun ba ka ba ka tsoro da Allah ba da wala ba ka tsoro to shi ke to shi wannan sai ya girman kai ya ɗebe shi shi ba zai sassauto ba ce hasbu jahannam to jahannam ta ishe shi ni shiga ta yi maganin girman kai ta ishe shi wa ma'ana kyale shi wannan narko ne gare shi kyale shi a abin da zai yi makomansa jahannama ta wadatar a nan sai a kyale shi ba an gagara allah ba sai a kyale shi wala bi isar bihar kuma wannan makoma ya mugusa ya munana mihad yana nufin shimfiɗa wato inda kuma ma'ana inda zai zauna inda zai zai je in an ce mai su ji tsoron allah aka ce mishi ita ƙillaha wadda su isa ne ka bar wannan mummunan aikin da kake yi shi kuma sai ya daga hanci ya hamiya irin na jahiliya a kan laifin da yake ya ci gaba kuma ƙara ƙarfin ainihin wannan laifukan da yake ci gaba da zalunci da yake da sharar da yake ya ma nuna ka to sai aka ce kare shi kawai jahannama ta ishe shi a saboda wani aikinsa kuma turma wannan shimfiɗa ta zama shi wanda zai zauna da'ima a cikin jiki wannan haka aka fassara ayar a wurare daban-daban a tafsirori daban-daban wannan ayoyi da tafsirin ya da tafsirin imam wannan kenan shi wannan mutumin kenan wato in aka yi masa wa'azi aka ce masa ya ji tsoron allah a yayin da mulkin nasa to sai kuma ya ɗora girman kai ya ci gaban ma da abin da yake shi ma an ka karanta tarihi za ka ga irin a ga ainihin wanda aka suka ɗauki matakai akan an masu wa'azi ba na son ambaci suna amma za ka ga ainihin wanda suka ɗauki matakai daban-daban a kan wa'azi da kamar wanda ya kori wanda ya mashi wa'azi a kan ya ce masa ainihin mai yasa ba ka fi da dukiyoyi a raba ba sai ce yana ziyarar ya taru ne da yawa ya ce sai ya kai ko dinari da wani sai ce ta aman Allah an kawo dirhami ya ce ko ɗari da ashirin ne amma bai kwana ba sai da yawa ta kokan da jiran sai ya kai ka sai ce ya bata mashi sai aka ce a kore shi a kai da an hana shi yin hadisi ya ci gaba da shi aka kore shi
ko shi ke wa'annan rubut irin wa'annan abubuwan suna da yawa dangane da ainihin mahukunta da ainihin a lokacin annabi lafiya ba bayan annabi kuma gashi to shi ne kuma ake magana dangane da shi to sai wanda na tsallake wa min nasi min yashiru nafsahu kaza amrabatu wanda na tsallake mun je gare shi daga cikin mutane kuma akwai mai sai da ransa dun da ɗan yarda Allah Allah kuma mai tausayin bayansa Allah wa wani da ba to su kuma akwai wancan kaga shi ya yi amfani da addini ne ya cimma burin duniya ko shi kuma akwai wani kuma daga cikin mutane wanda shi kuma a taransa ma ba ma dukiyarsa shi yana bayarwa ya sayar saboda ya sami yarda Allah shi kuma shi hankoransa yardan Allah yake bida ba bidan karkacen duniya ba wato ma'anan sai da rai shi ne ba da rai ko me zai faru ko ya rai ko ya ko ya mutu ya dai sarauka saboda Allah Allah ba shi in Allah ta'ala ya sa ba kan ransa ba kalas ya ji amma da yadda ya sa ransa in ya sa shi a hadarin yana iya yana iya mutuwa shi ne ma'ana me yasa ya haka nan bi dan yarda Allah sai ya aiki da ɗan Allah ya kuma umarci mutane da su aiki su ɗa ga Allah to wannan ruwayan ama na daga jama'a da yawa na sahabbai da tabi'in duk sun ruwaito haka ma a yashi a tafsirinsa da kuma malamanmu daban-daban da a'immadinmu daban-daban a ruwayoyi daban-daban cewa ta sauka ne dangane da amirin mummuni a harisawa yayin da ya kwanta a shimfiɗin manzan allah sallallahu alaihi wa manzan allah sallallahu alaihi wa ya tsira ya zuwa kogo lokacin da su mishirkai suka zo kashe shi ainihin bayan da suka tsaya a kan cewa za su suka sha annabi lokacin da suna tsarin su tsare shi ne ko su kore shi don suna ganin kashe shi zai zama jidali saboda ainihin zai saboda yaki gida da gida don suna da wannan a cewa ne a kashe wani ko sai sanadi in dan gidan wane ne ya kashe dan gidan wane sai a yi bana tsakani to suna saka suna ganin ainihin wanda aka ce shi ne kashe annabi zai zama sanadiyya bana tsakanin tsakanin wannan yan gidan wannan gidan da bani wake to sai suka yi itibaki a kan cewa to su sami wakilan kowace kabila sai su mashi tsara daya zai zama su su suka kashe shi sai jininsa ya bar sama tsakanin dukkan kabilu sai bar muhashin su ya dare biya saboda ba su iya ba zai su ya ƙi duk gaba ɗaya su to daren da suka shirya suka ci annabi ɗin gaba ɗaya da za su bi tsara ɗaya sai mun za ya kira ali ya ce ya sa ya ba shi rigarsa ya sa ya kuma kwanta a shimfiɗarsa suna ganin shi ne suna jiran lokacin za su yi tsara ɗaya ne sai mun za ya da suka shigo sai suka ce abin su suka ce a ko yaye mayafin biyu a tashe shi daga bacci ya ji zafin shiga mu kara kashe shi yana bacci a tashe shi ne ya ji zafin shiga kalbi in ya ɗan ɗana sosai suka yaye sai suka ga aliyu an ce yayin da manzo Allah ce mishi ya kwanta ainihin musulmai suna son su kashe shi saboda haka ya zai kwanta ya ce masa addini na lafiya lau fi salamikin min dini ya ce masa na a ko da shi za a kashe shi ya ba da ransa ne wajen kare manzo Allah wannan bayan a'ama da kasa duk haka ne daban-daban daga jama'an sabai da tabi'in da tafsirori daban-daban sun kai haddin sun wuce tawato inda abin da wuce ba wato to wannan sanadiyan a saukan aya ne shi ma kaga shi mahawala ramzi ne ga duk waɗanda suka sadaukar da ransu saboda Allah wanda suke addini don Allah ba domin su sami mukami ba ba zun su yi mulki ba don wasu addini a wurin su makamin yin mulki in sun addini ya biya bukatar duniyar su to ya ɗau addini in gobe biya musu bukatar duniya ba to kaɗan ne zai addini kuma yadda imam hussein ke fita na karbarci na ainihin mutane bayan duniya ne in addini ya biya musu bukatun duniyar su to addini ya yi in kuma bai biya musu bukatun duniyar su ba to kaɗan ne ke addini kaga ma ba sai addini don biyan bukatun duniya ne to nan wannan kuma masu sadaukar da ransu saboda Allah kaga wanda ya saukar da rai sadaukar da rai yana bukatan yana daina tarin ya zama gwamna in ka taba da ranka alhali za ka iya mutuwa in kana tarin za ka zama gwamna ana yin gwamna gawa ne kaga ba za ka ba da ranka ba duk kana tarin kai kana tarin duniya addini biya maka bukatan duniya to nan an rawaito daga amirul mu'minin a cikin majma majma bayan da nabar su tafsiri ne ya roƙo a cikin roƙo an roƙo daga aminu mu'minin da kansa alai salamai na cewa inna murada bil aya an rajulu yuktabu ala al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wannan aya tana nufin duk wani mutumin da za a mutumin da za a kashe akan yana umarni da nikira yana hana mummuna kaga kaga kaga in ka sauka ka sauka sakan akan wani ba nan ka ba a mata ne ga duk wanda ke tsaya kyan a tabarkin Allah ko da ko za zai ba da ransa a ƙulun jifai da kasha ne ke cewa ya ni hiya amatu mu inna da rasa wannan wannan aya amata ne ko da ta sauka kasa mukan faɗi asibabin nuzo amma ko kaɗan mun faɗi asibabin nuzo ba yana nufin ita aya in an ce sanadiyar saukar ta kaza tana gaya mana tarihi sanadiyar saukar ta ce amma aya ga alba tana da ayin ma'ana akwai ayoyin da suke ba su da wani ma'ana in banda gaya mana kasu ta abin da suka suka dangane da shi kamar wanda suke da wa'in su sosiya da annabi suke magana dangane da shi kawai suke magana dangane san ba muhallin a ɗauka ya zama da shi ga wani bane kowa kuma wa irin wa'annan akwai su akwai kuma ayoyi da sukan zama sanadiyar a saukan su ko miskilan masu fassara alkurani da asababin nuzul suka wasu shine wasu na daukar shi kamar ana gaya musu tarihi to ba ana gaya musu tarihi ba ana koyar da su darasi akwai aya ta su sanadiyar saukan su dangane da wani ne amma kuma ta ba da darasi ga kowa da kowa kamar wancan ayan wa min an-nas man yujibu qawlu ta sauka dangane da su wane ne amma tana nufin duk ire-iren su har ranar huru kawo wannan ma ayan ta sauka dangane da amirin mumini ne alaihi salam kuma amma kuma anan ta amince a cikin tafsirin imam ya ce haɗula a kiyar asa da rasulullah sallallahu alaihi waɗannan su ne zaɓaɓɓun sabon manzo Allah sallallahu alaihi azabakum ahlu makkata yabtinukum an dini mutanen makka sun azabta su don su tunai su akan su bar addini suka sha azaba su bari mutum ya duba tafsiri kuma zai ga dogon bayani dun zai fita tafsiri in na ci zan karanta muku gaskiyar magana amma maganar da daɗin karatu ya kawo ya kawo yan sunanaki na waɗansu ba'adin sabon annabi da suka sha wahala ya ba da tsararrorinsu kuma amma maganar na da tsawa cikin tafsir a gani a kanin kusan shafi biyu magana kan ya ce dakiru jalalata kadar bila sannan kuma fadilatu فضيلة لصحيح فضيلة لخباب بن عرب فضيلة لعمار بن ياسر waɗannan su ne ba'adin sabon da suka dake ƙwarasha suka fitine su akan addinin su ba su bari amma magana na da tsawo idan mutum ko da baka da shi na takarda yanzu tafsirin imam sai sauka ne za ka iya saukewa a kwamfuta sai ka karanta tafsir imam akwai ido shafi a ni wanda nake da shi na takarda ya da bambanta da na cikin na net ban sani ban duba shi a net ba akwai wanda ya rubuta tafsir imam a net shafi na nawa nawa dari shida da ishirin da ɗaya dari shida da ishirin ni na a nan dari biyar ne da arba'in da bakwai na wani ɗan babban da rubutun jiri ne na wani takarda ne da mutum zai ga an kawo ƙisar waɗannan bilal da nan ya ce wakar daga cikinsu akwai bilal da suhaib da habab da ammar ammar bin yasir da kuma iyayen ammar biyu uwarsa sumayya da babansa yasir amma bin yasir da babansa yasir da uwarsa sumayya to duk wa'annan duk an fitine su addinin su suka dake kun ga iyayen ammar ma an kashe su akan suka dake to Allah kuma mai tausayin bayan sa ne sai ce kuma an rawaito cewa amirul mu'minin alayhi salam ya kwanta a shimfiɗan manzo Allah ce ainihin jibril ya tsaya a kansa mika'il a kamarsa shi kuma jibril yana cewa bakin bakin man misalka ya ali bin abi talib bakin lahu wa malaikatu wannan shi ma aka ce wani lokaci da kan ga cewa tafsiri muke kar ya zama mun koma ruwa da wata ko da ke tafasir suna da cikin ainihin masajin mu na sanin abubuwa akwai akan kawo ruwa tafsirori an ce lokacin lokacin da an ce Allah ta'ala ya kira jibril da mika'il ya ce ya yi musu ya kulla musu yan uwantaka ya ce yanzu ku yan uwan juna ne kai jibril mika'il dan uwanka sai ce to amma na kaddara cewa ɗayanku zai fi tsawon rai wanne ya fi son ya bar ma ɗaya sai kowanne sai fi son shi ya fi lafiya ɗaya bai bar sai shi ne sai shi su kuma ya ce ya me zai sa ba za ku yi kore da alibin abu talib shi da ya ba da ransa ƙarshen yana kwanci a shimfiɗan manzo Allah ana iya kashe shi manzo Allah don ya rayu to shine suka sauko jibril ya zauna a daidai kan amirin mu'minin shi kuma mika'il shi ne jibril ce bashin baki ga ya ibn abi talib wa zai wa ne ke kamar ka wanda Allah ke ta kama da kai a tsakanin mala'iku na yi makin waɗansu hadisai amma na ina ina jin kiran karanta saboda tsawonsu sai dai in ce a ji a karanta kamar wanda ya kawo dangane da tafsirin imam ɗin akwai magana mai tsawo da aka rubuto daga ali bin hussein alaihi masala dangane da nan ke cewa allah ya zargi azzalumai wajen wani wai zaki da lafi fakin la a yabatu da wannan na riga na wuce sai ban karanta ba na tsallake amma mutum yana bukata yana iya karanta wancan sannan kuma shi ma dangane da wannan ayan dangane da saukanta dangane da amirul mu'minin shi ma shi ma in ka karanta za ka ga wannan kamar wanda ba da ka wani batun jibril na cewa kai da kai ruwaye kamar ka wanda ainihin allah ya yana ta kawo da kai a tsakanin mala'iku to duk mutum ya san cewa wannan wannan zaunan nan abu ne a cikin ihtijaj wannan ayyana amma ce a cikin amalin shekh ya nuna cewa shi amirul mu'minin ya kafa musu hujja da wannan a shuran umar ya kawo ruwa yana da sinadari an wani an wani wani sinadari mai tsawon gaske ya ɗauka shi har ya zuwa abu zar ya ce ali alaihi salam da usman da farha da zubair da abdurrahman bin auf da sa'ad bin abi waqqas umar bin al-khattab ya umarce su su shiga ɗaki su rufe kansu su yi shawara a tsakaninsu su zaɓi ɗaya daga cikinsu cikin kwana uku idan biyar suka yi muwafaka ɗaya ya saba a kashe ɗaya idan hudu suka daidaita biyu suka kashe biyu sai zucikansu ko suka yi ittifaki a kan ra'ayi ɗaya sai alibin abi talib ya ce da su ina son ni uhibbu an tasma'u minni ma aqulu ina son ku gauran abin da ce fa in yakun haqqan faqbulu wa in yakun batilan fa ankiru ina abin da na faɗi gaskiya ne ku karɓe shi in kuma abin da na faɗi ba daidai ba ne ko musata ƙado ƙul suka ce kamara na kuma to sai shiga ambatan fararorin da allah ya daban-daban daga ciki sai ya ce musu hal fikum ahadun nadarar fi hadhihi al-aya wa min an-nas man yashri nafsahu ibtigaa mardati Allah لما وقعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فراشي ليلة فراشي غيري cikin ku akwai wanda ayan nan ta sauka dangane da shi wanda to yayin da na kiyaye manzo Allah a daren da na kwanta a cikin kasa ba ni wani ba ni ba qalu la a cikin ku akwai wanda ayan nan ta kaga sun yi su akalla duwayen nan da Usman da talha da zubair da abdurrahman bin abu da sa'ad bin abi waqas duk sun ce eh wannan ayar da a cikin ku akwai wanda wannan ayar ta sauka dan ganin shi ba ni ba suka cika ai da sai su musanta mishi ko sai ce ai ba kai ta sauka dan ganin kuma mutum da suka ce mishi lalle haka ne kaga ya tabbatar da magana wancan a cikin majalisi sheikh wannan kuma a cikin amali sheikh shi ma da isnadi dogo daga anas bin malik ya nuna cewa ainihin yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi da kogo ainihin su Quraysh mazajen suka zo suna son su kashe manzon Allah sai suka so su su dora takobinsa ba su shakkan cewa shi sai suka ce mazunansu aiki zuhu ne ya ji da alamar katin wayar ya su ta ahu kubarkar da shi don ya ji raɗaɗin takubba kuma ya ga takubban lokacin da suka shiga jikinsa falon ma'aika ruhuwar abu aliyar ta rakowa ta farra kofi tare da rasu da su suka ɗaga suka ga ne sai suka bashi suka jebi ɗan kira masu ala ya ce fa an zara lahu azza wa jalla wa minan nasi man yasiru nafsahu ibtigaa mardatillah wallahu rahimur rahim wannan ruwayoyi dangane da wannan gaskiyar magana shine suna da yawa ga sunan ga sunan ga sunan da ruwan inda za ka tambaye mutane cewa omen nan su manyan shi ne sau da amarbatullah ta sauka dangane da wane ne ba su shakko dangane da abin ya kai haddin tawarar kuri a ruwayan a ruwayan mutane wayan amatan mutane na kamar yadda kamar wancan da nake cin suna ce wani wancan dangane da man yi zuba kauro suka ce wani akanas bin shuraik ko nazar bin haris wanda ba wanda ya son su wannan ma wasu sun yi muhawarar cewa su suna ganin taso ku dangane da wani wani ne da ya bakin to na ba mu ba tun daga shi an rawaito ma daga amirul mu'mini na kansa ya ce abin nufi da wannan aya duk wanda ya aka kashe shi yana saboda yana umarni da mai kyau yana hana mummuni kaga ma'anar ta'ama amma ta sauka dangane da wani ne ba wanda yake shau ko ba lura ba za a saukan ta hasi akan wane ne wannan ba mai shakku akan kuma amma ma'anar ta'ami ya hada da duk mai aiki mai sadaukar da ransa saboda Allah ko kamar wancan ayan saukanta kasi sai suka ya musa ma'anar da ya zama bai da wani ma'ana wani mutum ne ya zo yi magana mai daɗi a wajen annabi da ya juya ba sai je ya sami da biyun waye a kai wuri sai ya sami wata saniya ce ya ya fara sai shi ne aya ta ce kamar yadda suka ce wai ba ji albarka yake abin nufi allah ya mako zuciya zuciya ɗaya ke da shi ke so da shi ke ki ba ka son annabi da ahlul baiti da wannan zuciya ka kuma so makiya annabi da makiya ahlul baiti da wannan zuciya abin da yake nufi mai maka zuciyar da za ka so annabi da iyalan gidansa a lokaci guda kuma ka so makiyarsa in ka so maƙiyarsu in kuma ka so maƙiyarsu ba ka son shi wannan wannan shi to sai aka ce wa wani mutum ne ya ce ni zuciya ta guda biyu ina fahimta da wani ina wai sai Allah ce a ni ban yi ma wani zuciya to shi ke in ta alkalama to kaga ainihin ayan gaba da an watsa da ma'anan ta kenan saboda ba a san ma'anan da ke shi wannan ma da yake ba a son ka gane me take nufi take nufin da nufin waɗansu mutane ne a lokacin annabi fyalan-fyalan da baki da suka yi mulki suka yi misali shi ke nan sai aka juya aka ce ai wani mutum ne ya zo ya fyalan-fyalan da magana da ya tafi wajen annabi ya yanka da biyu ya samu wata akwai a yaman da to wanda ya shi kwanan shimfiɗan kwanan amirar lumin a shimfiɗan manzo Allah wani abu ne wanda yake tabbatacce saboda tun da sun san daraja ne ba su so sai su ke sai zama wani abu ma har ma akwai wanda wani ke gaya mai shi ya gani ne ainihin an ce ba ta ali ba ta aliyu ala firashin nabi sai wani ya ɗauko ko aska ya ɗauko ya kankare taɗin ɗigon taɗin in shi wannan egin sai ya ɗaga shi sama ya mai shela ya ce ba ya yi fitsari to ko da ke lam'ara bai kama da egin ta ba don wannan yakan zama a kan mai ake wannan ko yakan ɗan wanda za a yi kasa wato shi baya son a ce a ce a kwanta sai ce ba wani ya ba wani ya kwana a cikin wato kenan daraja ce da abin baya son ya ce daraja saboda kai ke nuna ne a ciharul a cikin tafsirin imam أما الطالبون برضاء ربهم فيبلغهم أقصى أمانيهم ويزيدهم عليها ما لم يبلغه آمالهم yace amma masu bidan yardan Allah masu masu yardan ubangijinsu to ainihin matukan gurinsu yakan kai su birbishin abinda yakan kai su ga darajar da ya wuce abin da suke buru wato su mene suke bida yarda Allah ita ba ga amarata to sai kuma su kai wani daraja wanda burin su bai taba sami shi wajen Allah Allah ka ofin bidi ba sai ba su fiye da abin da suke fama ya ce wa ammal fajiruna fayar fayar fayar fi da awatihim ila fa'ati wala ya kawo mimman alai sai tuba an zambihi azim azim karamati to amma kuma fajirai sai Allah ya musu ya ji tausaya musu saboda sun yi da'awan ba sai a saurara musu mai yiwa ɗaya daga cikin su ko ya tuba ko kuma in bai yi ba ko kuma da fasu da hujja to يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن ضللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم ولا الله أقول جزاء مفسر وانا يا كو متاني وانا يا أيها الذين آمنوا باب يا كو إنه كي إيماني لا بيك مؤمنين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة me ma'anar silmi ku shiga silmi silmi da yawan masu fassara sun ce mushi yana nufin musulunci ku shiga musulunci ku shiga musulunci ka ci kaf ya yi lalazi na amunar hurufi silmi ka faɗu da wasu sukan ce silmi yana nufin zama lafiya ne wato musalama domin abinda musulunci yake nufin shine miƙa waya shine saranda ba tushen su ɗaya ne da silm na zaman lafiya da islam duk tushen su ɗaya ne kamar faɗin manzo al-musulmi man salima al-muslimuna min lisani ya waye da man salima al-muslimu wannan da sauran musulmi suka kukuta silm shine kukuta ainihin kamar in an ce mishi musalama din ma yayi daidai amma abin da yake nufi islam ku shiga cikin musulunci ka cikaf dinsa kafitan yana nufin duk cikan ku ne ko ko duk cikan shi musulunci duk cikan sa wala ta tabi kutuwa ta shaidan kar ku bi matafarkan shaidan wanda yake sawala muku shiga ba'alin musulunci da barin ba'ali inna lakum adu mubin shi shaidan mai gare ku mai adawa ne mai bayyana mai bayyana adawa gare ku nan ya ce fil istislami wa fa'ati kuma an karanta shi da fata salmi ke kuma duk ma'anansu ɗaya ne istislam ko ka ce fi silmi ko fi salmi duk abin da yake nufi ke a cikin tafsirin imam yani fi silmi wal musalamati ila dinil islam ka fata يعني جماعة أدخلوا فيه وأدخلوا جميع الإسلام فتقبلوه وعلم وعملوا به yace ainihin ma'anansa fi silmi musalama ya zo addinin musulunci tsaron da ke sallama ma addinin musulunci gaba ɗayan ku ma'ana jama'a ne kuma ku shiga cikin musuluncin gaba ɗayan ku a cikin musuluncin gaba ɗayansa saboda ku karɓe shi ku yi aiki da shi ولا تكونوا ممن يقبل بعضه ويعمل به ويأتي ببعضه ويأتي بأدله ويهجر ويهجر kar ku zama daga cikin waɗanda suka ɗauki wani ɓangare na musuluncin nan su yi aiki da shi su zo da wani ɓangare kuma su bar shi ba su aiki shi ku kaga wannan cikin da su kuma daga ciki yana cewa wa minkum dukhulu fi qabul wilayati aliyya daga cikin shi akwai shiga a cikin wilayar ali alayhi salam kar da kowar fi kabo da nubuwata rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma kamar shiga a cikin karban annabcin muhammad sallallahu alaihi fa innahu la yakunu musliman man qala inna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi rasulullah fa atarafa bihi wa lam ya'tarif bi anna aliyan masihu wa khalifatuhu wa khairu ummati domin ba zai zama shiga musulunci gaba ɗaya mutum ya yarda da manzancin muhammadu sallallahu alaihi wa ali amma kuma ya ƙi yarda da shugabanci wasiyinsa da halifarsa da kuma khairu umma khairu ummati ka gani musulmi krisin shiga musulunci ka tafka a musulunci ka kan ɗauki wani ɓangare ne ka ce ban da wancan alal misali mutum yana iya ɗaukar nubuwa ya ce ban da wulaya ashabu shura abinda suka yi ke suka ce wannan shuran da wanda wanda wanda amirin ne ya kafa musu wajen ina tambayar ina game da ko Allah ko wanda ayan nan ta sauka dangane da shi in banda ni suka ce to haka nan wilaya fa ya bayan ya kakkafa musu wani hujja da wilaya suka ga cewa sai duk abin da ya faɗi gaskiya ne sai dai karɓa ya rage sai suka ce eh duk abin da ka faɗin nan gaskiya ne to amma ai daga baya shi annabin ne ya canza ya ce na hannu banu hashim lanar nubuwa wala imamata ba ko wala khilafata ba aballahu an ya jima'a lanar nubuwa wal khila ya ce daga baya ce mu ibnu hashim allah ya ba mu annabci ne bai ba mu kadubci ba allah ya yarda ya ba mu wani annabci da kadubci to sai ali ali sai ya ce da su to mu nan da muke mu nan da muke tare din nan mun tsaya zaben wani kuma suka ce ai su can wanda ya naɗa shura ɗin nan ya kawo wannan hadisi mutum hudu kuma sun masa shaida ya ce to shi da ya samu ya tada mu mai menene yanzu ba mu zaɓi khalifa ba wannan kuma da ke zaune a kujera ɗin da kuka ce mai kuka zaɓe kun zaɓe shi ba ku hadila ba ne to tun da an san cewa ni ahlul baiti ba ni da haƙƙi a khilafa me yasa aka sani a ciki annabi ya ce ba mu ne sai sa mu saboda ka ya saba ma annabi ko ku a da mu ne su suka ko suka suka yi ma annabi ƙarya hadisi to kaga bayan ka san mutum ya ya shara ƙarya sai sai ta zo ta kama kun ce annabi ya ce mu banu hashim nubuwa ne gare mu ba mu da shugaba sai kuma aka ce to ko kuma ku zaɓi khalifa a tsakani me yasa aka sa ɗan gidan annabi ko annabi shi ba su da shugaba sai ya ce musu to in kowanne ne ma ko ya nuna cewa na farko ba su cancanci wannan mutum tun da ko dai sun kun saba wa sunna annabi ko kuma sunna sunna annabi kare kuma duk kowanne daga cikin biyun ya fi da su a cancantan gida sai suka yi shi na raga da tafsir din kana iya duba cikin cikin itijar zaka to har lawa a cikin kafi da ayashi daga imam bakir ya ce fi wilayati fi silmi kafa fi wilayati a cikin ayashi daga imam sadiq ya ce fi wilayati aliyu daga gare su kuma su biyu da imam bakir da imam sadiq alaihi masalam umiru bi ma'arifatina ولا تتبعوا خطوات الشيطان ما خطوات الشيطان بالتفرق والتفريق ضرر ربع tunda a ce kafatan gaba ɗayan ku ku haɗe da ku dunkule ku shiga cikin islam gaba ɗaya banda a fidda wani ɓangare na musulunci a wurgar banda kuma a ɗibi wani a ce shi ne a yi wani a gaba ɗayan ku cikin musulunci gaba ɗayan su ku dunkule kenan a cikin musulunci kaga kenan kada ku rarraba ke rarraba hanyar waye yauwa shi ɗan zai zai ce a aiko allah ma ya san wani ma yana da zai wani ma ai ba ne da ya ce ko shi ma ba shi a raba ne a yi adalci wannan ya zama yana da kaza a yi karɓa karɓa to iblis ke shi ne zai zama ku da wa'annan kudwat kudwat ce da cikin ayaci daga imam sadiq السلم ولاية علي والأئمة والأوصياء من بعده وخطوات الشيطان ولاية فلان وفلان وفي رواية هي ولاية الثاني والأول إيمان أنا أنا أشكال تلك داني تكرر اللي تابي نجي كرر ainihin a cikin wannan daga ruwaya da ainihin silmi kafa shine walayan ali da a'imma al'ausiya bayan shi kudwatin shaitan kuma shine bin walayan suwa da wani a wani ruwaya kuma wannan na ɗaya da wannan ne fa in zararta lokacin da harara na ina son ni da sauri da su fa in zararta in kun goce kafan ku ya san kenan ya ya ƙi bin ya ƙi shiga silmi kafa in mutum bai shiga silmi kafa ba ku ga mini me zai bi me aka ce ƙarshe wala ta tabi'u yawa duk wanda ya bi kuwa da shara ne bai shiga bai silmi kafa in ma ka shiga bai silmi kafa ko ka bi ta kuwa da shara fa in zarartu in kuka goce san tsede bi kuka bi kuwa da shara ne min ba da ma ja akumul ma ja atukumul bayyinat bayan bayanai hujjoji kenan sun zo muku sun nuna muku ga inda ake bi ga wanda za a bi duk kun ji da hujja kun ji inni tarukum fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu kuka ce to ba waɗannan za ku yi ta masuki da su ba za ku bace kenan to fa alamu anna allah aziz ba ku sani ba allah buwayi ne ba a gagararsa buwaye ne ba ana gagarar Allah ba ko kaga ainihin don wasu suka rudu da cewa ya za a yi Allah ya ce kaza sai zan mutum bai ba kuma sai a gaba wani abu faruwa wato an fi karfin Allah kenan ina bo azizun zuntiqam galibin la ya ujizuhul intiqam minkum shi rinjaye ne ba dai gagare shi bai rama wasu kan ga cewa to ya aka yi to ga abin da Allah ya ce a yi kun ba a yi ba ba san ba faɗo ba kun ba abin da ya faru kuma Allah ya kyale wato an fi ƙarfin Allah kenan an fi karfin allah ne aka bi kudwati shaidan illa ya ka nuna muku hujja ya rage muku bi ko ku bi ko kar ku bi ruwan ku amma in kuka kibi to ku sani annallah azizun hakim kuma shi shi me ma'ana hakim la yantaqim illa bil haqq shi shi shi gwani ne da gudanar da al'amuransa baya gaggawa na ukuba sai ya kyale ranar sakamako kowa sai ya ga sakamako ce azizun da ya ce fa adamu annallah azizun hakim akwai narko wato ainihin narko ne ya kamata mutum ya firgita ne in ce in har kuka goce ba ku bi abin da Allah ya ce ai ba na shiga fisin mukaba ko ba ka ku kwata shi ba to ku sani Allah ainihin gagarau ne ma'ana ba za a fi karfin sa ma'ana za ku gamu da shi kuma gwani ne saboda haka zai kyale kaya ga abin da kaso kuma ranar da ranar sakamako ya zo ya sakanta maka da abin da ka yi insha Allah da yake lokaci na hararar mu akwai wani zance na amirin mu'minin kaɗan a cikin tafsirin hayashi ya ce amirin mu'minin alaihissalam baya kawo isnadinsa ya ce da karbakar itarata hatimin nabi na walmusari ya ambaci ikra din manzo hatimul mursali hatimul nabiyina wal mursali sai ya ce dangane da su ya ce hum hum babu sirri fadkhulu fi sirri kafa wala tattabi'u khutuwat shaytan to yace waɗannan su waɗannan ikra din annabi dinnan su ne babu sirri su ne ƙofan wannan shiga sirri na ce udu kulufin sirri ga kaba ba to ta ina za ka bin za ka shiga ta ina ake